والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu ci gaba inda muka tsaya wanda jiya mun tsaya a cikin wannan sura ta suratu hamin as-sajada ko kace suratu fussilat a aya ta 28 wanda a yau za mu tashi aya ta 29 shine fadar Allah madaukakin sarki وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أطلعنا من الجن والإنس فنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين wanda in ba manci ba ayoyin ce sun yi mana magana akan irin azabar da aka tanadar masu kafirai na shiga wuta yanzu Allah madaukakin sarki zai gaya mana bayan an shiga wuta din to kuma abinda su in wuta kuma za su faɗa shine yake cewa waƙalar ladina kafaru waɗanda sun haka ce suna cewa mana shi ne waɗanda sun haka ce waɗanda an ka sa wuta bayan an yi sabi kenan suna cewa ya rabbana ya ubangijinmu arinan ladaini adallana ka gwada mana guda biyu ɗin nan waɗanda sun kaɓatar da muwa min aljinni daga aljanu wal insi da mutane na ja'alhuma don mu sanya su tahta aqdamina a karkashin dugadugan mu ma'ana karkashin kafan mu liya kuna min al-asfalina don su kasance cikin wanda aka kaskanta tu ma'ana na ƙasa wato anan shine idan bayan watan an sa su wuta din shine za su cewa ya ubangiji waɗannan wanda su ne sun kai muna abun da yake na asuli na bata din nan wanda hayarsa shi ya samu ka aikata abinda mun ka aikata an ka samu wuta to a gwada mana su yudin na wanda sun sun ka koya mata duniya din wannan laihi din shine Allah zaini waɗannan guda biyu din nan adallana da sun ka batar da mu min aljinn wal insi daga aljanu da mutane aka ce min aljinn wal insi din nan shine shedan shi ake nufi min aljinn kenan wal insi kuma daga su mutane su kuma sai aka ce suna nufin kabila kabilu kasan shine dan dan annabi adamu din nan wanda ya kashi dan uwan shi to shine su ne watun da su ne suna koya ma kowa banna shedan shi ya koya ma kowa yin kafirci da kuma girman kai sannan shi ma kabilu ya gwada ma duniya shi ma kisan kai da kuma hasada shi ma duk da yake shi ma shedan duk layin guda ne duk abin guda ne da hasada ce da girman kai da kafirci duk shine shedan ne ya game duk gaba ɗaya to shi ne suka ce to a gwada mana da shi nan da shi wannan kabilu da wanda su suka koya mutu duniya banna gaba ɗaya to shi ne suka ce ubangiji ka gwada mana suwa domin mu tattake su da ƙahuwan mu wai ma'ana su dan ebe haushi an gane wai a gwada musu ga cikin mutane sai a su tattake su ya zama su a ƙasa suna taki suna taka bisa gare su to shine suka nuhin haka ne to shi yasa malamai suke cewa abin da yasa suka aka kawo waɗannan guda biyu dinnan cewa shi dan da shi kabilu saboda su ne sun ga koya ma duniya banna din kamar yadda maulama shirban ya sallallahu anhu ya kawo ana shi tafsiri da cewa shi shedan shi ne wanda ya koya ma mutane shi ya koyar da kafirci da girman kai sannan da kuma hasada sannan sai shi ma kabiru din ya ce saboda shi shedan shi ne farko wanda ya fara saba ma Allah kuma ta dalilin girman kai din da kuma hasada wanda lokacin da Allah madaukakin sarki halicci annabi Adamu alaihi salatu wassalamu to sai lokacin a sai Allah madaukakin sarki ce da mala'iku ka san shedan lokacin babban malami ne fa can din can wancan lokacin cikin su har malamin mala'iku ne ma yana karanta da mala'iku ma gaba ɗaya kaga ya ka karatu kenan ku to ka gani to saboda haka sai zan babba ne kuma ga yayin shekaru dubbai ana ibada an dade kwarai to yau sai gashi daga halitta annabi adamu shi ko Allah ka san in ya tashi abu ne ba shekarun kai ka kallo ba in ya tashi baiwa tai ba to annabi adamu ba shekaru ne na halitta Allah ya kalla ba a'a shi Allah yana so ya bashi baiwa da yake so ya bashi ne kawai don haka ana halitta ta sai Allah ya ba annabi adamu baiwa da ya bashi don haka sai Allah madauki zake ya ce to dukkan su gaba ɗaya da mala'iku ɗin da shiɗaɗin duka gaba ɗaya su faɗi su yi sujada su gaida annabi adamu wannan lokacin da shi kuma shiɗin sai ya aura da hankali ne ya ga cewa to shi ta za a yi shekaru da yawa su manyan masu bautar Allah shekaru da yawa ga karatu ga ilimi ga mene kuma shekaru suka bauta annabi adamu yanzu yanzu ga an kai shi kuma a ce a bashi girma ya hina su shi ka yace gaskiya bayan sujadan nan ai ka san ya kan da saurin ka ka sani ko Allah fa da ya ce yi ya ce ba ya subhanallahi amma wace ma a ce wai wani mutum da ya ce Allah ne da kanshi subhanahu wataala ya ce ka yi sujada ya ce shi ba ya fa ya rashin kai ya wuce hankali girman ka ya girma da yawa to don haka ya ce saboda haka nikan ba zai yi ba ya ce ba zai yi ba ai ana khairu minhu ni na hishi don haka khalaqatahu min dinin khalaqatahu min halaqatahu min narin wa khalaqatahu min dinin shi ka halice shi ne wanda kasa cabo an ka igo an ka kishi ni kuma da wuta ka halice ni ta za a yi to kuma mai sujada sai auna ga su yi shekaru suna ibada su an manya su aka za to ya za a yanzu da rukusa ya garshiya ya ce ba zai yi ba wannan shi yasa sai Allah ce mai to shi kenan in dai har ba zai yi ba to sai dai ya hita daga aljanna kuma ya sauko ya dawo nan ƙasa inda za a gano musiba ta girman kai shi girman kai in mutum ya riga ya shi da wuya mutum ya dawo ya gyara ba mafi yawanci matsala gare shi ƙarshe kaga malmakin da ya yi wangalahi kuma ga matakin da an ka ɗauka kai ne cewa hita da aljanna ka san dai ba aljanna ba ko dai a ce wasu 'yan miliyoyin kuɗi ne an ka ɗan ba mutu ya ɗan aji akawun ɗi ne misali sai an ka ce in kaya kaza shi kinan baka kuma kawo su kuma ya dai ba da su ɗin ya dai jiɗo da aljanna ɗin ya dawo nan ƙasa da ya ma annabi adamu su daɗin ta za a yaga da shi ya bayan shi a babba wannan yasa abin da ya faru ya faru ƙarshe kuma aka jidar da shi da kuma Allah ya ce la'anta ta da tsinuwata ta tabbata gare ka kuma har zuwa tashi alkiyama gaba ɗaya kuma ya ɗauka shi na yadda malmaki ya ɗaya ladabi ma sai ka cewa ai tun da haka batar da ni saboda wanga sai ce dusi ya batar da zuriya annabi adamu gaba ɗaya duka wai ka ji ba ma ga da wayar sanar da aka a'a magana ta rashin koya ma wani izgiri da wani saboda haka duk sai na batar da su baki ɗaya to sannan sai Allah ya ce ya kai ku bayi na gaba daya baka da iko kansu kace duk duka sai ka bata da suwa to sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayan ka wanda ka tsare wanda bani ai ba wanda zan yi da su to sai dai irin su yawa to wannan kam to shine karshe yace to Allah abin da wai sai kuma ya roki Allah malmaki ya roki wata alhorma mai kyau sai roki alhorma mai muni kuma sai ce ya ubangiji to abin da nika so kamar ni jinkiri har zuwa tashi alkiyama gaba ɗaya ka aka shi wai abin da ya samu don ya samu damar barna mai yawa kaji mutum da ya kamata ya kokari misali ya nemi abin da zai zama ya dan yi ayyuka na alkhairi ba shi don ya samu damar barna da yawa sai ya ce gara a kashe shi a bashi a tashi alkiyama gaba ɗaya wai don ya samu damar batar da al'umma da sa sabon Allah da sauran abubuwa to shine sai Allah madaukakin yake ce mai an dai jinkirta maka amma ila yawmil waqtil ma'lum kurum zuwa lokaci dai sananne ma'ana shi shi dan wayo ne so ya wura an gane wayan da ya so ya yi shi tun da nan duniya in yi rayuwa tashi din kai tsaye da sai a zarce a tashi alkiyama shi ba sai ya ji mutuwa ba an gane shi yasa ya ce ilayo mai ba a suna ya ce fa an zirni ilayo mai ba a suna a man jinkiri har da za a tada mutane sai Allah ce ilayo mai lokacin ba zuwa dai lokacin dai da kowa san inin wai ma'ana sadda za a busa kaho a mutu kai ma sai an busa ka mutu shi wayan da ya so koda an busa kaho da kai ya mutu ka gane sai Allah ce a kai ku to Allah za a wayo to ka gani to shine karshe dai ya yadda ya dauka kuma shikenan kaga aikin da shi da yake ta yi kenan yanzu to wannan me yasa shine shi wai kawo shi cikin tafsiri ce to shi shi da shine ya koyar da girman kai da kuma hasada sannan da kafirci kuma ga Allah duk shi ya koyar da su ba kaga ya tare mai gwan abuwa masu munin gaske to don haka shi yasa ake cewa ma shine farkon abin da an ka fara saba ma Allah da shi a can sama din girman kai din da hasada su ne an ka fara saba Allah da su a cikin sama sannan an ka jiro da shi shi ne ya sauko a nan ƙasa to shikenan yanzu ya ci gaba da abubuwan da ya kai Allah ya ƙara la'anta shi ko to sannan sai shi dan uwan nashi guda shi ne kabilun da an ka bada misali da shi shi kuma kabilu an sani shi kuma dan annabi adamu ne annabi adamu lokacin da ya zo duniya sai da hawa'u duk inda za ta yi haihuwa tana haihuwa ɗaya ne guda biyu lokacin duk inda ta haihu kama mace da namiji ta haihuwa to sai a ɗauko namijin wannan ciki da macen waccan cikin da an ka haifa sai a ga masu aure haka aka yi ana sulka mana to kairan nan da kabilu da habilu bayan an haihe kowanne daban-daban to shi kabilu sai ya zama shi wadda an kayyahe su tare da ita sai ta yi wadda an kayyahe habilu kyau da shi ya to wannan sai shi kabilu to kuma kagan zuhur reza ya ko shi kabilu shi za ya auren waccan wadda an kayyahe shi habilu din da ita sai ya ce shi kan baya yadda shi sai dai yawan ganin din da an kayyahe su tare sai dai ita za a aura mashi to kuma Allah ne riga tsara gawa da tsara abun nan annabi adam ya yi nuna ina a shiwa kan san bai yadda to karshe annabi adam ba yana ba ya tahi an ci yayi ta ne ko aikin hajji ne kamin ya dawo sai isko shi kuma saboda hasada da jin zahin ya za a yi yanzu shi wangan ya aure wangana wadda suke tare da wadda an kai shi tare kuma gashi ta yi kyau sai ya kashe wannan dan uwan nashi din kamin annabi adam ya dawo annabi adam yana dawo isko yayi wannan aika aika karshe can ya ware ya koma ta cange shi kenan wanda da ya zama kawai mahaukaci haka nan da can lalace yadda ya mutuwa ce to shi kuma kaga shi ne aka ci shi ya koyar da duk duniya kashin kai kuma akan me sai sun kace kuma akan hasada kaga shi dan sun kace shi kuma na an kace shi ne aswabo na farko an ka fara nan kasa ga lokacin ba a taba sa'a ma Allah ga wani lokacin ba sai sannan an ka fara sai an kace to kaga kenan wato ashe abin da an ka fara sa'a ma Allah da shi sama girman kai da hasada nan ƙasa ma kuma shi ma sada ita ce ta fara sa an ka fara sa amma Allah shi ma nan na farko ƙasa sannan sun ka ci gaba wannan shi yasa gaga malamai bayan Allah sufaye suka ta kokari wajen kowa ya zama ya wanke zuciya ta ya wanke rayuwa ta kada mutum ya zama yana da irin wannan cutar domin ita cutar shi lahaci mai muni kuma wanda mai ita gaskiya da waya iya warki ta wani ba wani iko na Allah ba saboda dai kowane lokaci shi ya son a ce sai dai shi ya bai son a ce wani na ƙasa gare shi yau ga su masu zama wani abu in mai kudin gare ne shi bai son a ce yau ga su masu ɗan abin ga masu tasowa yanzu a ce sun cin mai a sai shi dai kasan kullum alhaji wani kurin dai duk abin da ya taso a dai ta gina alhaji wani misali in ma wasu harkoki nashi na duniya dai koma menene ya dai son a ce sai shi kurin to wani abin takaicin ma sai a wani lokaci sai ya shigo ga waɗanda ya kamata a ce suka yin wa'azi cewa a daina irin wannan abun sai ga ma wani lokaci ma sai ga ya lalace har su maka irin wannan din kaga ka lalacewa kenan kuma iya ka kama mutum da hujja kenan a lahira wajen Allah don me saboda ka san ilalle tabbas wannan abun gashi Allah ya tabbatar da haramun ne amma kuma kana jagora kuma kai ne kuma kila mutum bai jin kunya ya tawaye na wazi wata rana a ce abun bai da kyau kaga abun ya lalace kenan kaga zama kaulin bila amalin kenan mutum yana faɗin abu ga baki amma ba da aikace ba to ga ka'ida misali to shi sai ka shi ne na farko to nan su ne waɗangana su ne suka koyar da duniya wannan banna to shi yasa su kafirai suka neman a gwada masu suwa don su zama su a can ƙasan wuta ɗin su rika tattake su suna takin su a cikin wutar to shi ne shi shiɗan da kuma shi wannan ƙabilu ɗin wanda shi shiɗan ɗin shi yasa ga lokacin shi yasa ya ta ƙoƙarin tun da shi ma an ka hitar da shi da aljanna don dama bayan an kore shi daga allah an ce shi to malmakin lokacin ba a koro shi an iya yi duniya ba yana can da yana dan kewa da yana dan zagaya hakan nan to nan ne ya ta kokarin wanda zai tunda yanzu ga ya ga aljanna ga ahita da shi da cikin ta yana sama inda sama da amma da yanzu ba ya cikin ta amma ga annabi adamu kuma shi an ka dauko an ka sanya ciki din to wannan abu yasa shi kuma sai ga cewa to bare ya ta kokarin wanda zai yi ya ga cewa ya jawo annabi adamu ta yanda zai sa ya saba ma Allah shi ma a hitar da shi wanda aka hitar da shi din kaga da yanzu da ku shi ma da yanzu da jin zahin da hasar da kai da tun da ya fito shi yanzu ka kuma dai annabi adamu shi ya zanna ciki shi kuma ya za a yi hito da shi ya tunan ne ya zo ya ta abubuwa daban-daban ya hito masu ne ƙarshe dama da yake Allah madauki ya gaya masu cewa ga wata yacin yana amma gar su cita wala ta qaraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin Allah ya gaya masu to nan ne shi da ya kewayo na wajen ga samu wata gaba wurin sai ya zo ya ta masu a shirye-shirye ya kamata su ci wannan kaza kaza sai ya ce kai bari in gaya maku ma nahakuma rabbukuma an tilkuma shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-kharijina abinda yasa Allah ce ga ku ci ta inji shi dan yace musu saboda duk wanda ya ci wannan yace bari da aka aljanna da wama har abada shi yadda dalili shi ko Allah da wama cewa bai so ku shi sai ce ga ku ci subhanallahi yace kuma sannan duk wanda ya ci ta kuma yana zama mala'ika shi Allah bai so ku zama mala'iku ne shi yasa sai yace ga ku ci kuma wa qasamahuma inni lakum ala min nasi da kuma yace shi wallahi nasiha ce kai musu yayin rantsuwa da Allah yace shi nasiha ce kai musu tsakanin da Allah su ko bayan Allah ka san mutumin kirki bai tunanin wani kai tsaye zai zo ya shara da ƙarya musamman ya zo ya shara da ƙarya wanda ya gada ma kuma ya rantsi da Allah wannan abin yasa su kuma sai sun ka yadda saboda sun ji rantsuwa da Allah cikin nan sai sun ka ce can yadin wadan su da goma aljanna din ka san na adam akwai kwadai gare ku yawa to ka kuma ko dai ai ba su da shi ko ko shi wannan ne ma ka so hito a a ba kai ku to ka gani to shine ai shi yasa aka ba da hikaya annabi Idris ne ko wanda aka cewa shi ma ba mutuwa ba amma dai yana can yanzu haka ko wanda ake cewa a lokacin yana da kokari da ibada kwarai da gaske mala'iku ma suna mamaki da ganin ibada ce da aka tiya da ita sama kullun kullun has wata rana wani mala'ika daga ciki mala'ikan mutuwa ne ne yana son Allah ya bashi izini da ya to ziyarce shi don ya gare shi waga irin ibada da yake ta yi ko shi haka nan shikenan to Allah ya bashi da bazo sun ka ta mu'amala tare ya zama aboki ne abokin mala'ikan mutuwa shikenan kware ko sun ka ta abuwa tare dai karshe har wata rana ya ce mai shin wai kai wai tun da yanzu sun zama abokai ko kaga yanzu aboki da aboki akwai yana yi ya ce wai mi zai hana da Allah ya ɗanɗan na mai mutuwa kai jiwar aka jiwai gare ta ya jiwar aka jiwa amma bayan an samu ara sai a mai madara ne ya karfi an gane ya ce to ai shi ba an sanar kowa sai an ba shi izini tukun ya ce a'a to ai ba kuma ya nemi izini da Allah sai ya ɗan gwada mai da ya jiwar aka ji shi kenan ya ce ya nemi izini ga ubangiji shi mala'ika ga abinda annabi Idris ya nema ya ce to shi kenan ba matsala mana an baka dama ka je ka yi shi ke nan kowa an kaɗan da mutu ya jiya ɗin sannan da bayan kamar mai da rayuwa ce to aboki ne ne ana nan kuma da ɗasa ya nemi wata rana to ya kamata fa a ɗan tare da shi shi ma sama ɗan yawon buɗe da ce ɗan gado tun da dai ya zama abokin mala'ika yanzu ya wato shi ne ƙarshe ya zo sun ka tafi an ka zagaya an ka kewaya ana ta ma'amalori da su masu mala'ikun aljanna da na wuta ya ce to ai a ta da shi wuta ɗin ya gano muna a ɗan shiga da shi ya ɗan kewaya shi ma ya ga ya abubuwan su kira gidan yake an ka zo da shi ba diddi ba da an ka hito an ka koma bayan wannan kuma sai an ka dawo an ka shiga na aljanna shi ma shi ma dai an ka shiga aljanna an ka zagaya lokaci a hito ya ce a to shi kama yana nan ya ce a kai ta aibai da shi ba ko to ka gani saboda haka ya ce to shi kan lalle kan baya baya baya bai hitowa kan ya samu wani ice daga cikin tasowa zan dai hayayi zanne ne shi kira to karshe dai ya ce to shi kuma la'aikar nan na mai tsawon da ce to amma shi ba haka sun kai ba fa don haka shi ya cewa in an ka shiga zai hito ce shi kan bai hitowa to karshe aka turo masa wani mala'ika ya zo ya musu shari'a an ka ce to kai ta ya za a yi ka ce ba ka hitowa kuma daga kuma ga wadakun kai ya ce a gaskiya shi kan bai hitowa sai ya ce mai to ka san haka ka'ida akwai sharuɗa wanda sai mutum ya ci kawasan da ya ka shiga aljannan nan na farko dai ka sani ba kai yanzu ba mutuwa kai ba ta wani an kai da kai a yabu da kai ka koma ita ko aljanna nan ba a shigowa sai ya mutu ya ce a to ai an nuna mai ajiya ya mutu mana ajiya kuma ai da gaskiya dai buku ya ce ai shi ya mutu a tuni ya mutu ajiya sai wanda ka ai inda sai wanda ya mutu ka shiga to shi ya mutu din an ka ce mai to ai bayan wannan kuma ai akwai bi ta wuta din da Allah ya tawo in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatiman maqdiya wuta ce wanda Allah yake cewa kowa sai ya bi wuta nan ha kamar ya ce aljanna to kowa sai ya bi wuta wuta ce a to ai shi ma ya shiga gano ya shiga wuta ai koko an ce duk wanda zai ce ya kame ya shiga aljanna sai ya shigo ta wuta da shi ma yace to ai shi ma ya zo wuta tun da ai kaga an zo an gano ya gano cikin wuta lahala ashe da aka rai aka yi fili lahala shi kenan dada shi ke yana can yanzu shi yasa ka jage cewa shi wadda fa'ana hama kanan aliyya Allah yake cewa man daga shuri maɗaukaki to ako ya ka ɗaukaka annan to shi ne annabi adam bai Allah ne saboda kaga ai da ya ji ya shiga misali an ce mai ga ya ce da ya an ka ci ba a hitowa ni da ko ni ne da ci zani ni ma dai inda an ce yadda ce to amma a shi shi ɗin da makarya ce shi kuma ya yi wannan ne ko can da ya samu a dama wadda wata a ya saba ma ubangiji ne ka so to ƙarshe dai annabi adamu suka ce wannan ya ce da abin da ya faru ya faru da ya sa jariri da ya sa an ka dawo da sunan ƙasa dama ko can amma haka Allah ya tsara don ba yarda za a su dawo macen ɗin ba ah to ga mamanci dama tun harkon halitta ya Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifatan ya ce fa tun harko cewa zan sa halifa zan nan gaba yan kasa to a za a yi shi bayan kasa kuma yana ci aljanna zanne ne yahuwa to kaga shi Allah ya tsara gune tun farko to kaga ba da za a yi dole sai a yi wannan abu amma sai Allah ya komi sai ya kawo shi da sanadi shi Allah yana iya yin komi misali amma dai sai ya yi abin da sanadi tunda yanzu kaga yan Allah ya ga dama sai ya halicci annabi Adam kai tsaye sai ya kawo shi wannan duniya aji ko ba sai an kawo dalilin ga an faru kaza abu kaza ya faru ba kamar yadda ka sannan yanzu Allah iya gada ba in muna jin yunwa nan ya gana mai ci don ba sai mun ci abinci ba amma sai kawo sababi sai mun ci abinci sannan mun koshi koko to ka gani sannan haka nan kisa misali yana da dama da ya kosar da mu misali in muna jin kisa ko ba mu sha ruwa ba amma sai kawai ya gana ma ci amma sai an sha ruwa sannan da kosar da mu to ka gani hikima ce ta ubangiji to sai ya kawo komai da dalili da sababi din to to kaga shi a dalilin shi annabi adam sai aka kawo wannan sababi din shi a dalili wanda zai sa ya hito daga aljanna din ya taho nan kasar don ya taho nan ya haihe mu din amma shine wani malami to shine wani malami yace amma yace ai ita zuwan ta annabi adamu nan duniya ai abu guda ɗaya da mun ka samu ai ta yi umfani yace ai ta wasu ɗaya da an ka zo an ka haihe annabi Muhammadu cikin ta sallallahu alaihi wasallam yace ai magana ta kare yace ai ai ta komi to saboda haka ƙarshe dai shine wanda aka zo aka za aka annabi adam ya sauko nan ne duniya don ɗaya zuwa hemu gashi nan kuma ya hemu waɗanda da ku yawa shi ko yana ce amma kuma sai Allah ce wannan aljanna tana nan dai wadda an ka haikar da annabi adam cikin ta tana wurin tana nan saboda haka duk wanda ya imani ya aiki da kyau cikin ɗaya annabi adam din to komawa za ya wannan aljanna da wadda annabi adam ya to tana can aji to Allah ya samu koma ciki yawa to shi din ne to don haka to shine a sai ya zama shi annabi adamu din wannan dan nashi kabilu su ne sun ka aikata waɗannan ayyuka shi ne wanda ya wani aiki shi kabilu din shi wancan habilu din mutumin kirki ne an gane shi wanda an haka shi din wangan dai wanda ya kisan shi ne wanda ya laihi wanda ake cewa yanzu kuma duk duniya duk wanda ya kashe wani mutum ɗaya to sai an rubuta mashi nashi lara saboda duk shi ya koya ma duk duniya kashin kai din kaga yanzu a ce duk inda aka kashe wani mutum duk inda duk duniya gaba duk inda aka kashe mutum guda yana da nashi kamisu nashi nashi nashi abunan nashi nashi kamisu ciki saboda shi ya koya eh nashi zunubi ba saboda shi ya koya ma duniya kaga ko ai yana yawan jin Allah wanga kawo nashi yanzu ka ko a to ai yanzu wanga abin da aka yi kina tunda kisa kai kaga shi na hayawan bidan mutane akan ana kashewa ko to duk sanda aka kashe wani akan irin wannan zalunci sai an rubuta mai nashi lada kaga ko dai na zafara gadi an ka ce mai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga Allah ya sauke to kaga abun da hadari kwarai da gaske to shi yasa aka son wai mutum ya zama ya koyar da alheri shi yasa wani hadisi yake cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati duk wanda ya koyar da wani aiki na alheri to wannan mutumin duk wanda ya koyi da kai wannan aikin na alheri din to har duniya ta kare duk wanda ya abun sai an rubuta maka lada yanzu nan misali yanzu ba gashi nan ne tun asulin wanda sun ka asali yanzu misali fara tafsirin gana ko yanzu a yi shekara ɗari nan gaba ko ɗari ruwa misali suna tahowa duk bayan mun ci ta wasu ta yi din muna nan da sai an rubuta mana da nawa wanda suka gina abin nawa saboda mu ko kuma koya musu misali to shine duk wanda zai gina ya koyar da wani abu na alheri har duniya ta kare in dai ana ana wannan abun nan ko jikokin jikoki ko ma ta taɓa kunne ne suka abun nan dai wanda an ka ba su lada fa haka nan za a ba shi ma saboda shi adala da koyarwa to shi ne wannan hadisi yake magana yace kuma sannan man sanna sunnata sayyi'atan fa alaihi wuzruha wa wuzru man amila biha ila yawmil qiyamati wanda ya koyar da mummuna aiki shi kuma na sabon Allah shi ma yana da nauyin la na zunubi shi ma na duk wanda ya aikata irin wannan aikin da ya aikata din wa saboda shi ya koya musu to yanzu wai girman zunubi na kashin kai duk wanda ya kashe wani yanzu to irin abubuwan da an ga tana da wanda ya kashe musu rai to shi kabilun yana cewa za a rubuta mashi ba cikin nawan gaza yi ba a rage ba a nashi daban nashi daban dai kamar yadda kasan na lada shi ma haka da yake in ka koya mutum aikin lada ba nashi ne za a yi ba cikin lada ta kuta baka ba a tashi daban taka daban kai ma in ya aikata in za a bashi lada ɗari kai da ka koya mai ɗin in za a in ka aikata kai ma ɗari za a baka ba kaga kaga iyaka kenan yanzu kaga kudu wanda ya koyar da wata shi yasa yanzu kaga yanzu al'amuran Allah madauki zaki ya kawo su ga sunan hanyoyi na sadar da alheri wanda na samun lada wadda ba ta da iyaka wallahi ga suna Allah ya kawo mana yanzu to yanzu misali dan takaicin misali wanda duk wanda na hore shi nan kowa ya san shi yanzu yanzu misali kamar irin abubuwan da aka yi yanzu a harkar zamani yanzu haka internet misali haka social media ga sunan ko yanzu kaga shi wani lokaci ne wanda Allah ya kawo yanzu nan kuwa an san iyakar wanda zai amfani da wasu abubuwa na abin da aka yi nan wurin gaban lai tun da yanzu duk duniya ce ta zama dunkule ga hannu guda yanzu ba duniya ce yanzu gaba ɗaya tun da yanzu misali kaga nan duk duniya ce muka tada ita mu yanzu nan ne duk duka to kaga yanzu kaga nan ba san iyakar waɗanda za su karu da wanga abun ba tun da misali ko shiga ga muna samun dama a bishe ga mutane ma da yawa irin waɗannan wurare daban-daban na kasashen mutane daban-daban hakan nan so da yawa za ka ji wani ya ce shi ga abu kaza nashi amma da abun da kaza ya kai amma yanzu saboda ya je wata rana cin kasuwanci kaza ga shi ga shi shi kenan in ka dawo bangaren ma a ce harkar dariƙa menene suna nan bijin da yawa wanda sai ka ji mutum ya ma magana wani mutanen kamaru mutanen ina gana ina ina sai ka suna cewa aisa ne da karatu kai ce wallahi duk da yawa nan ne mutanen su na wasu sun baro izala sun dawo dariƙa ma duk an huta ka gani wani kuma ya ce shi ba ɗan izala bane amma dai sanadiyar karatu da kaza da kaza shi kuma ya ma shiga dariƙa yanzu kai an kai ma wani ma magana ya kai ma ce ma so ya kai ma a bashi dariƙa ma da nan inda muke babu ƙasa guda yana can wata ƙasa daban wannan ƙasa misali kuma kuma a bashi dariƙa kaga a iyaka kenan yanzu an zama hanya wadda to yanzu nan kaga yanzu duk wanda ya taimaka da wani ko kwandala guda ce wurin ta yadda wanga abin ha shi ma yana tashi wuce kyau duk abin da mutum ya na gudunmuwa nan wurin ko wanda mutum ya sa kuɗi ne ko wanda mutum ya sa jiki ne ne ya yi na ba da gudunmuwa dai abubuwan duk da za a yi ɗin to kana da lada duk adadin yawan mutanen da sun ka umfana da wani abu na ciki to yanzu don Allah karamci mu ce lalace misali sai a ce ko da dai mutum 100,000 ne misali yanzu ka suke tare da mu waɗanda sun ka ƙarar da wani abu cikin ko 100,000 misali lalace shi ya lalace wa gane tun da cikin wannan wuta da su kaga muna da inda da kusan mutum 100,000 kuma guda kurun to kaga to a ce duk duniya misali gaba ɗaya a ce 100,000 misali su kaɗai su ƙaru da mu cikin nan wurin to da Allah ai kaga ladan mu ta girma da yawa duk wanda ba wai sai mai kaso ɗaya ba a'a duk wanda ya taimaka ya shiga cikin shi ma ka san shi fa mai amalin misqal zarratin khairan ya rahu ko kamar ƙwayar zarra ne ka ko sannan duk wanda ya bada gudunmawa ta haƙarin ƙwayar zarra ko ko ta wuce ƙwayar zarra mana to ka gani to ko ta kamar ƙwayar zarra ce Allah cewa sai ya ba mutum ya ga abu ne to kaga ashe kenan yanzu wani lokaci ne wanda an ka samu dama ma wanda za a yi unhwani da ita sai mutum ya bada gudunmawa ta addini mai ƙarfin gaske wanda inda ne sai ya kusa shekara hamsin kamar ya samu ya kai gare ta amma yan cikin kwana talatin sai ka cin mata ko ma ɗaya rana ma yan ba bai sanu ba ko to ka gani to shi yasa kaga aka so mutum ya zama aikin alheri ne yakan yi amma mutum ya zama sharri yakan yi kaga bayan mu ne yanzu wanda yakan wanda wanga hanyar shi kuma yana haɗa shiri shi kuma shi ma har yanzu haka nan fa duk irin muna abin da ba kallon nan insha Allah za mu samu a wajen Allah madaukakin sarki na sanadiyar irin waɗannan abubuwan haka to na lada a wajen Allah to shi kuma wanda yakan wani da ita kuma an sa ana wani da ita da wani shirin ko to shi kuma yana can shi ma yana samun zunubi shi ma kamar irin adadin haka ne tunda kadima ga za yanda zaka gani abubuwan ko ga sunan wani sai ga abubuwan da ya gina da ma harka shashanci ne harka ne na shashanci na abun da bai kamata ba da sauran abubuwa din da ga sunan su ne kawai aiki da social media din kuma duniya duk ta bi to ka gani to shi yasa kaga yanzu an cin wani lokaci wanda ga yana aikin lada bai da tsada kware ba wahala sai a yi shi din sai dai mutu ya ga matsala shi kuma shedan yanzu da adda matsala zai ta kokari ga hanyoyin da yawa amma kuma yana ta kokari shi kuma wanda za a yi ya samu mutum kasala kan mutum yayi shi ɗaya ne illa in wanda aka yi da kuɗi sai ɗaya marmaki ya kalli irin girman ɗimbin fadalar da za a samu sanadi abun sai ya ki shi shi na sai ya kalli wannan abun ya ga in waka yawa za ka samu lada mai girman gaske ba to ƙarshe sai ɗaya kaga kawai yaƙi yadda ko ina jin shi nan ne muka yi kan nan ta shi dan wanda ya aiki wanda ya zo wanda cizo ne da masallaci an yi ruwa ga duhu ga talalabiya ya tsufar cizon zai ta yi masallaci sai kawai ya talalabiya ya faɗi ko da ya faɗi sai ya tashi zai wucewa masallacin bai hwasa ba dai sai wani matashi haka saurari sai ya zo ya rika hannu ne ya rika shi haika shi masallaci din saboda akwai talalabiya kwarai ga shi da cizo kuma baya da ƙarfi to shi kenan bayan ya kashe ji daɗi shi kuma yana ta mai godiya sai ce a'a shi bai da bukata ba sai mai godiya ba don shi shi ɗan ne shi ya ya ce shi ɗan shi ɗan kuma ya rika mutum ya kawo shi masallaci saboda ya ga ai ake alheri nan ko shi ko shi ɗan kaga bai ake alheri ko in ma za ka yi ake alheri hana ka zaye ya ce shi ɗan kuma ya kawo mutum masallaci ya ce i kwarai da gaske ya ce ai ni ba zalla zan da kawo ka masallacin ba ya ce shi abin da ya sa ya jirgin ƙoshi hannu ne ya kawo shi masallacin lokacin da ya wannan talalaɓe ya faɗi sai Allah ya kai- ya kalli ga tsuha ne ga kuma karfin imanin wanga da cizo ga duhu ga san ga irin waɗanga abubuwa an yi ruwa haka kuma ya fito zai masallaci to sanadiyar haka nan sai Allah ya ce ma ya gafarta ma rabin al'ummar zamani ne sanadiyar wannan haɗo da ya ɗin to shi ɗaya ce shi ko abin da ya sa ya to ya rika shi kai shi masallaci ga ya ƙara faɗuwa a gafarta ma sauran gaga gaga gaga saboda haka kaga kaga yanzu abinda shi ɗaya ka kallo yanzu in ya kyale to kaga duk aiki ne horgo zama aiki za a yi shi ho abinda yake ta yi a shiga wuta ya kaso to yanzu ka sha mai hasara yanzu duk wannan suka zubi an ce an gafata marabi gaba ɗaya to da an yi da gafata marabi duk aiki ne ya rugu na shi ke nan zube da kowa to ka gani to shi yasa ya shi a dalilin ya rika shi kai shi masallaci ɗin to ka- to- to ka gani to wannan shi yasa kaga shi shi dan babu wani alheri cikin lamarin shi shi yasa ka gani duk wanda shi dan riga da bai ce mazuciya to ba magana alheri ga rayuwa tai duk inda shari yake kawai shi kadai zai ta kokari kuma shi dan ya kawata mai abun fa kuma ya kawata ma wasu ma abun su masu goya baya ta yi shi kenan sai ka ga mutum dan ta'adda amma ka ganshi tare da jama'a bayanai da yawa kuma goya bayanai zabba mamaki ga sunan in masu manyan ta'addanci ne da masu ƙanana ko dai wani irin kala dai ne misali har ka banda ne na sabon Allah sai ka ga mutum kuma gashi da jama'a da yawa to kaga harka shi shi dake nan wai har ana cewa wata rana shi dan wata rana taba yin ka wannan dama haka ya ji irin abin da ya kamar dai ko dai dada ya ya zo ya samu annabi Musa ya ce annabi Musa da kai kana magana da Allah saboda haka yana son ya bada sako gare shi shi yana son da ya gafarta mai lahin da yi don haka ya faɗa ma ubangiji maɗaukin sarki yana son yana a gafarta mai wanda da hidai kaga kenan shi zai dawo mutumin kirki kenan a annabi musa ko ji daɗi kwarai da gaske ya ga- da shi ya dawo ya ya- ya zanna kwarai ai shi kin duduna an gyaro ko ba ƙara sa mala tunda shine ka aikin to karshe annabi musa ya gana da ubangiji ga mai ce ab to ai wannan abu ne mai sauki ji ubangiji maɗaukin sarki wannan ai ba matsala ka zo ka gaya mai ai da ma ko can cewa ne ni ya ma annabi adamu sujada ya ƙi yarda shi ne kawai da mai haɗa mu yanzu ba matsala ko yanzu ai ya je inda kabarin annabi adama kawai masu da shi kenan an yahi ɗin ai ai labarin aka yi to ai da yanzu bai zama shi ɗin ba ko kai ya ce na kuma ai abin bai yiwa saboda haka shi tun da ya kai wa shi haka nan to shi haka sai haka nan kaga ba akwai matsala tun da dai kan wace shi wa bai yi ɗin nan to bai fahim kaga shi yasa masu girman kai mai girman kai matsala ne mutum zai tsaye na cikin banna in duk duniya za su taru su ce abinda kai ba haka nan bane ba zai ce shi shi dole sai haka nan din kadi ba ga iyaka ya ce su da haushi kenan an gawa ta mai ba shi kenan duk abinda ya faru ya ya wuce annan amma ya ce ina in dai sai annabi adam za a su da sai an bai su da nan kan to ba zai yi ba to Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu daga sharrin shedan to shi yasa shedan yana tarko kuma kala kala waɗanda yake bibiyar mutane kware da gaske ya bi wata waccan hanya ya bi wata waccan hanya wasu ta kan hanyoyin su harkokin su na duniya yake bi wasu kuma ta harkar harkokin su na addini ma ta ne yake shiga ya kawo musu yaudara haka dai ga sunan daban-daban to shi dan yana da hanyoyi kware da gaske waɗanda yake bi in bai kama mutum can ba ya bi wata can ya kama amma in dai mutum ya dace ya nace ya ta kokari da yawan neman tsari daga sharrin shedan din da kuma dan yin kokari wajen haka ibada to sai ka isko karshe Allah ya taimaki mutum ya tsare shi daga sharrin shedan din to muna fatan Allah ya ba mu iko ya kare mu daga sharrin shedan don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine nan kaga waɗannan sune guda biyu din da shedan da shi wannan kabilu to shine ake cewa ah, Allah madauki zaki nan da yake cewa din suna cewa wai a gwada mana su arina arina ya ubangiji rabbana ubangijin mu arina ladaini ka nuna mana waɗannan adallana da sun kabatar da mu min aljinni daga aljanu wal insi da mutane ka gwada mana suwa naj'alhuma musanya su tahta qadamina a karkashin dugarugan mu mutattake su liyakuna min alasfalina don su zabo daga cikin waɗanda an na kaskantaci ma'ana kaga inda an ka ce mutum ga an sashi kasa ana taki ne ya iya ka walakanci kenan da kaskanci to shine zuka ce to da haka ga tunda suna batar da su haka nan to ai masu haka nan to kaga ashe nan ne mutum ya dauka wai a akwai wata halitta wadda za su amma Allah Allah ya kisa ta wuta to ba ta amma da maka mai da mun ga sha faɗa da mutane da aljanu da makocin su ne masu shiga wutar ba su sauran halitta ah, dabbobi su kamar yadda mun ga sani ba wuta za su shiga wasu su komi an kai su ba su shiga wuta su ba aljanna ba wuta su yawwa eh shi yasa kaga an ka zo da ma amma sai an musu hisabi su ma an gane in akwai wata kaza ta sakwace wata fa in an ka ce lahira sai an musu hisabi ta rama in akwai wani ragon da ya tunna wani ba a bisa ka'ida ba shi ma shi ma sai an musu hisabi ya rama amma in an gama gaba da sai Allah ce duk ku zama ƙasa gaba da shi kenan ƙasa zame shi su shi kenan shi da nan kahuri zai gani abin sai abin ya burge shi ya ji shi ma da ina da haka nan shi ne kaji Allah ke cewa inna anzalnakum azaban qariban yawma yanzuru almaru ma qaddamat yada wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba shi ne da ya ga an ce su zama ƙasa sai ya cika ina da shi ma da dai a mai da shi shi ma ƙasar ga saboda ya kalli musibar da an ka tanadan mashi to sai ya ga shi da a ce a mai da shi ƙasa da ajiya shi ga aljanna maki da to amma ina to Allah ya kare mu to shine za su cewa to haka nan da mutane da aljannu duk wanda ya aikin kware yana aljanna Allah ya tabbata da mu ciki wanda ya mugun aiki da mutane da aljannu kuma yana wuta kada mutum ya dauka ya aljanni mai karhi gare shi a a gwada Allah ba mai karhi shi ga Allah ga mala'iku ma ba mai karhi balle Allah subhanahu wataala mala'iku ma duk halittar Allah ba wata halitta daga cikin halittu na Allah wanda za ta yi karhin mala'ika ko wace iri ce ka san so da yawa yanzu da wasu suka tsoron aljanu da yawa ganin suka ko mala'ika bai karhin su ba ko to ba haka lamarin yake ba su kansu tsoron mala'ikun suka yi shi yasa ɗan mutumin kirki ne mutumin Allah mai yawan karatun alkur'ani da sauran abubuwa irin wannan to in ma ka tun karo kana taya kan hanya in dai kai ne misal sun kange ka za ku haɗu kaucewa suka sake hanya e ba su bi hanya guda da kai sam wata rana akwai kasan za ka samu mutane wani biyu wasu masu irin hulɗa da su irin waɗannan ko ƙarara an yi wani mutum wanda nan sananne ne amma dai ba sai na faɗi shi ba waɗanda an sani dama hulɗa su annan dama shi da kai ne ya faɗi haka nan ya ce ai duk wanda yake makarancin ƙul'ani ne mai abin mutumin kirki ne mai matsayi wajen Allah ce da ya tun karo ga haya sun su kuma sun taho su ma za su gamawa sake haya su kai ba su haɗuwa to ka gani saboda haka wai saboda kana tare da mala'iku kai mutumin Allah na kiki kaga yana tare da mala'iku dama mala'ikun nan kuma suna tare da shi kaga ba wani abu wanda zai iya cutar da shi ya to shi zaka ga ake cewa in mutum zai kwanta bacci ya rika karanta su ajul kusihu su falaki da nasir da sauran addu'o'i su kullu wallahi duka sunan dai wanda in mutum yayi za a aje mai malaikun da za su yi gadi ne har su hata waye kaga malaika na gadi kai kai kaga ba magana wani to yawa wato shi din ne to kaga ne to shine to haka duk wanda ya mugun aiki ciki to zai shiga wata ciki da mutane da aljannu baki dai kowa zai shiga wata ga wanda ya aikata mugun aiki amma aljannu su ma sun kai imani sun kai aiki mai kyau su ma wanda za mu shiga aljanna su ma haka na za su shiga to wannan shine sai Allah madauki sarki ya ci gaba da cewa bayan wannan kuma innal ladhina qalu rabbuna Allah to yanzu Allah madauki sarki zai gaya muna waɗanda sun kai imani sun kai aiki mai kyau dama kaida sahabbai radiyallahu anhum a duk lokacin da anka saukar da ayoyi waɗanda suka magana akan wuta da azabar wuta saboda ƙarfin imanin su hankalin su tashi ya kai kwarai da gaske duk su rikice su rude baki daya to shine sai kuma Allah madauki yake biyo da ayoyi masu magana kan mutanen kirki da irin abin da an ga tanadar musu to yanzu shine Allah zai karanta mana sai Allah ce innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗannan da sun ka ce Allah shine ubangijin mu sun mastaqamu sannan sun ka tsayu bisa ga ta Allah da bauta da kuma duk abin da Allah madauki yake wajabta suna yi to shine sun mastaqamu sannan sun ka tsayu bisa ga watan ibada ta Allah to in za su mutu sai Allah ya tatanazzalu alaihimul malaikatu mala'iku za su sassabko zuwa gare su saboda shi mala'ikun an sani a zala'ilu shi ne dai jagora to amma da yake ba shi kaɗai ba ne in zai zo yana samun yan rakiya su rakoshe zo tare da su ba sannan kuma shi in za su zuwa an san rai dama kala biyu suka zuwa zuwa biyu ne dama zuwan da suka yi akwai zuwan da in za a an so ran mutumin kirki to za su shiga mai kyau cikin wuraren kaya da rawani da komai cikin sifa mai kyau in za a an shi mutum na wanda a mutanen banza kuma za a yi kuma shiga mara kyau su kuma cikin bakakin kaya ba kyawun gani shi ma to Allah ya kiyaye mu wato kaman jami'in tsaro kiran soja koko kaga in za a wurin yaki kaga dada za a yi damara don inda an kasan yaki ne za a yi na gaske in kuma za a wurin daura aure fa yawa kaga in za a daura aure kuma sai a safara da kaya kuma to kaga ne to shi ne to haka su ma ne in za a an sarra mutumin kirki to haka aka yi to din shin kaya masu kyau din to shine in za su zo za zo mu wurin mutum to shine na Allah zai gaya mana din su waɗannan mala'ikun ta tana zuwa alimul mala'ikatu mala'ikun za su sassabko wurin wannan mutum wanda yake mai imani mutumin kirki to in za a karbi rayuwa ne in za a karbi rayuwa ce za su zo da haka in sun ka zo za su ce mashi Allah ta kafu kar ku ji tsoron komi za su gaya mashi mutum ba wai kamin a an shirin nashi an gane sai su gaya mai cewa to ka kwantar da hankalinka gar ka ji tsoron komi Allah ya tada da maka da kaza su mai albishir matuƙa da gaske wanda shi ne lokacin za a ga shi mutumin sa ga shi cikin ba da lafiya kuma gaba da tsanani amma sai a gan shi gaba ɗai ba buge-buge ba menene ashe shi lokacin da za a karɓar wayanan wannan albishin ne da aka karanta bai ana nuna mai abubuwa na kayan alatu sauran abubuwa to shi ne sai hankalin ya ɗauko gaba ɗai sai kaga an cire ran mutum sai kaji baka je na ta halbe halbe na buge buge na menene ba ashe shi hankali ne na shi riga ta yace bai ma sa ana yi ba subhanallah to Allah ya samu haka to shine kaji aka sha wannan shi daci na shi dadin nan Allah yana rantsuwa da mala'iku masu ebare cikin nishadi da jin dadi ba sa da wahala ba to shi ne Allah ke cewa haka in sun ka zo din za su zo su karanta mashi ai mu ne kaza kaza a dama masu yanku ne mu gashi gashi su kwantar mai da hankali kwarai da gaske sai a ibiran nashi ba tare da ya san ma ana yi ba to shi ne za su ce masu Allah ta kafu kakku ji tsoron mutuwa da abin da zai biyo bayan mutuwan nan ba matsala ko kaɗan wala ta hazanu kuma kakku yi bakin ciki bisa ga duk wani abu wanda za ku bari nan duniya kakku damu akwai abin da duk yayi wanda za ku iskowa can abin za ku suka duniya wanda za ku bai nan duniya din shine Allah ta hafu wala ta hazanu sannan wa abshiru ku yi farin ciki da murna bil jannati allati kuntum tu'aduna da aljannan nan da an ka muku alƙawari da ita saboda haka aljanna tana nan Allah ya tana dan muku gashi gashi ai ta musu bayani to sai dai kuran da a ce mana bayani insha Allah sai dai kuran dai mutun sai dai a kuran da a ran mutun bai ma san ana yi ba shikenan to shine za su ga musu ce nahnu awliya'ukum mu نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
a to shi ne sai su shiga barga mace cewa na hannu auliya ukum dama mu ko can masoyanku ne su mala'ikun kenan za su gaya mana cewa dama na hannu auliya ukum ko can mu masoyanku ne fil hayatid duniya a can rayuwar duniya don haka muna tare da kowa ko muna kare ku duk wani abu wanda zai da kowa Allah ya bamu wannan dama da wannan izinin shi yasa za ka ga irin abin da yake faruwa a yanzu a shi yasa ka ji yana cewa da madusar da za ka ga irin waɗannan waɗanda an na kwarai din ba su wannan ɗabi'a misali yanzu irin abin da suka yi yawa din nan kaga yawan shidanun aljanu suna ta shiga ga mutane sa suna cewa ai mu da masu yanku ne mu taimaka muku ne muka yi kare ku ne muka yi wannan duk ba gaskiya bane in Allah zai ba kariya mala'ika ne zai hada ka da shi ba aljani ba su ma bayi ne kawon mu Allah kawai turu sai su masu zo su bauta ma Allah kamar da an ka turu mu nan bauta ma Allah iyaka kenan amma sai ka suna cewa kaza kaza to wani kariya ai ba wani kai to kuma misali in da gaske ne kariya me yasa sai ka ga su ce suna taimaka ma mutum amma kuma yana kallo sai gori mummuna abu ya same shi kuma yana kare take sai kuma dan uwan nasu ne su ci cutar da abu mai sari kuma yan ka tambaye su to ya an kai kun kamar ya an ka cutar da shi ya kuma ga sai ka sai ka sai ƙarya ai ba wannan ai mun yi wuri kaza ai ka- ga sunan da sauran su kaga dai duk mutane sun sani waɗanda ka- abubuwan nan sun san haka abin yake to inda gaske ne me yasa suka bari yan uwansu kuma su su kuma har suna ta suna cutar da wanda suke tada shi din kuma inda gaske ne to shi yasa za ga abubuwan sai su a ta irin waɗannan abubuwan dai gashi nan abun ya zama lura mai yawan gaske muna fatan Allah shi yayi kuma don masu fama da irin wannan lura Allah yayi masu wanda ba su kuma Allah ya ƙara kare mu baki daya don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka su mala'ikun nan su ne waɗanda Allah yake hadawa da mutumin kirki mutumin Allah wanda ko addu'a kake yi sai suka ciwa amin shi yasa kaga aka so mutum ya ta neman addu'a ga mutanen kirki din don kan nemi addu'a in sun kama addu'a baka san matsayin su da ba wajen Allah ba sadda za su yi ma addu'a ba dole kuma sai nan gaban ka ba an gane don da ma ya taka ka'ida addu'a Ga- mutum ya yi ma addu'a ba gaban ka ba ta ma shi saurin karɓuwa an gane bisa ga wanda zai ma gaban ka kwarai da gaske ya ma inda ma gaban ka ba tashi don da mutum shi ko matsalar mu mu ko yanzu mutanen mu mutane su yanzu gaba ne da an ce an ta mai addu'a Allah ma kaza ga ka'ida mutum ya aje sai lokuta ne masu muhimmanci wanda yake yin addu'o'i ne sannan sai ya sa kai ma wannan addu'a din to ita ka ce ma addu'a bi zaharil gaibi kenan ba gaban ka ba to nan take Allah yake ansarta to irin wannan ka samu mutumin kirki kuma yamma addu'a ba gaban ka ba kuma ga shi yau yana tare da mala'iku ne da ya addu'a na mala'iku ka cewa amin shi ko ita ma'ana amin din wa abinda an ma'ana amin wa ma'ana shine Allah ka ansa shi ne ma'anarta to sai kai addu'a ka ce Allah ka mawa ne kaza saboda kila ya nemi addu'a gare ka ko wani alheri da ya maka da sauransu to sai ɗaya ka ce kai addu'a sai mala'ika ce amin to in wa mala'ika ce Allah ka shi addu'a shi Allah an sa za ya dama saboda su ba hausa sabon Allah to su ma in suka roƙi Allah Allah bayawa ya kai shi yasa eh, wani hadisi ne ke cewa mutum ya roƙi Allah da bakin da bai taɓa saba ma Allah ba har sabai suka makin tuwa za a yi mutum ya roƙi Allah da bakin da bai taɓa saba ma Allah ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai wai ka sa bakin wani ya maka addu'a ko ka taɓa saba ma Allah da bakin wani kaga ai baka taɓa Allah naka dai ka taɓa saba Allah da shi ya amma to shi in ya maka addu'a tunda baka taɓa saba ma Allah da shi da wannan bakin nashi ba to sai Allah ya karba din to to shi zaka ga wannan da wayo suka ta wannan ba su yarda suna neman addu'a ga irin haka nan ta kama din to muna fatan Allah ya karba wannan addu'o'in mu baki daya to shine suna ce musu na aure yakum mu masu yanku ne fil hayati duniya a cikin rayuwar duniya wa fil akhirati kuma haka na alahira muna tare da kuwa duk masu yanku ne muwa muna tare da kuwa ku shiga aljanna walakum fiha ma tashhi anfusukum kuma kuna da duk abin da ranku ya kaso cikin aljanna din kaji shine daga cewa dama aljanna aka mutum wa dare ne kaso nan duniya kan ba da ranka kaso ba kai na amma ita aljanna kan wadaran mutum ya kaso haka na gaba kaji walakum fiha ma tashhi anfusukum kuna da duk abin da ranku ya kaso ya ka sha'awa san shine walakum fiha ma tad'una kuma kuna da duk abin da kun ka nema kun ka ci a kawo maku za a kawo shi din wai shi yasa wani ya wata tambaya yace wai da Allah ya tambaye wani malami wai wai aljanna wai akwai hura shi hura ya kaso da gaske da gaske shi yasa musu ya hura ne sai ka tambaya aljanna ana samun hura ciki sai ce mai to ai ba abinda ba aljanna wala ku fiha ma tashi an fusukum ai kana son hura da ko ce to kan akwai ta cikin wala ku fiha ma tashi an fusukum ko kuna da duk abinda rayuwa ku ta ka sha'awa ta kaso to akwai shi to ko ma menene da akwai shi ba abinda ba shi shi yasa kaje wannan da suke cewa fiha ma la ainur ra'at wala udhun sami'at wala khadar ala qalbi basharin qadu a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba saboda dadi ne ba shine mala ayin dora wala unsami wace wala kada ala qalbi basharin qadu akwai abin da ma ko zuciyarka ma ba taba ma tunani ba kashi wani akwai shi din ba wai abin da ranka bai wai komai waye waka duniyar ga kila ka ce ka je kasashen turai ka je ina ka shiga hotel hotel ka ishe duk inda ka shiga in ka ci aljanna sai ka zama kauye cikin ta wai sai kaga abin da baka taba gani ba duk waye wata ka ka gani in kuma abubuwa ne wanda ka taba ji na jin daɗi wanda ka ji daɗin su ga kunnen ka to in ka ci azan sai ka asko abin da ya kana ɗin sai ce kai cikin ta ma dai akwai abin da ma zuciya ma bata ma taba tunani akwai shi din ba sai ka asko shi ai da an zo na an gama an kai ƙarshe duka tun da ka san ita zuciya har abin da bai yiwa tana kawo ko to sai an ga ce ita ma an kule ta ita ma har abin da ba taba tunani ba sai an isko shi din kaga iyaka kenan to Allah ya tabbatar da mu ciki ah to shine walakum fiha ma tashi an fuskum watakum fiha walakum fiha ma tad'una kuna duk abin da kun kalima ciki Allah ya ce sai kuma za su ga mu cewa nuzulan wannan kuma masauki ne arziki ne wanda an ka tanadar muku min gafurin daga Allah mai gafara rahimin mai jin kai to shine ya tanadar muku wannan abubuwan duka an ka ta wayan fa kamin wa an shirin ne fa za a faɗa mai wannan gabu an gane kamin an sallan ne to da Allah ba dole hankali mutum ya ta iya koma can ba kaga sai a ibn bai ba sa ana yi ba to kuma kaga da yawa an shaya haka nan din kuma ka su mala'iku in suka cire ran sai su yi sama da shiya wai shi yasa ya mutun ya rasu sai kaga idan shi sun bude saboda sanda aka cire ran din shi idan ne na shi kallon mala'ikun sun yi sama shi yasa sai an rufe bai idan nashi din amma su kuma wanda aka fere an ga cin nasu rayuwa su kasa ke da PCG ne ko can aka yi da su can kasa nan mu mai da aka zuwa shi sama din amma na kafin shi kan kasa aka yi to Allah ya kiyaye mu to shine a nuzul min gafurir rahim
wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa amila salihan wa qala innani minal muslimin
to shine sai kuma Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa shin wai waman ahsanu qawlan ai ba wanda yafi kyautata zance mimman da'a ila Allah bisa ga wanda ya kira zuwa ga Allah shine azo a bauta ma Allah ya koyar da mutane addinin Allah to ba wani mutum wanda hi ya kyakkyawan magana kamar wannan mutumin sannan wa amila salihan kuma ya aiki na kudai shi ma wa qala innani minal muslimin yace kuma ni ma ina daga cikin musulmai wanda sun ka miƙa waya zuwa ga Allah sun kai da duk abin da Allah ya yi to babu wani mutum wanda ya yi magana mai kyau a wurin Allah ya yi da wannan mutum ne haka na Allah ce wa man ahsanu min wa man ahsana wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ba wani mafi kyawun magana watan a bisa ga wanda ya kira zuwa ga Allah ma'ana shine zuwa ga tauhidi zuwa kai ta Allah madaukin sarki to dan haka kuma kaga shi hanyoyi na kira ga Allah ne kaga suna nan da yawa ko kaga in ka dauko masu lamba ta farko shine Annabi Muhammad koko in ka zo nan ga warkar ummata mu shine mai lamba ta farko mai kira zuwa ga Allah sannan ka gani bayan wucin su aka samu kaga sahabbai dan su ma suka biyo abinda manzo sallama ya aje sun ka dasa an ka ci gaba shi ma tabi'ai sun ka biyo tabi'u tabi'in sun ka biyo har kawowa dai misali yanzu zamanin da muke ka gani dukkan su wanda da yayi wannan kira din to yana ciki to hanyoyin suna da yawa sannan kuma kaga waɗanda suka kira din akwai bangare bangare ko ko da misali in ka shigo cikin addinin musulunci za a ga kalantawar da malaman suka yi kala kala ne sai ka isko wani malamin ya ɗauka wani bangare guda sai ka ga misali sai ka ga akwai wanda sun kai karkata kamar harkar tauhidi haka misali ka kamar irin abul hasan al-ash'ari din nan kaga zaka ga a bangaren harkar tauhidi shi anan ne ya mai da hankali mutu kwakware da gaske saboda bi saboda tauhidi kaga shine abin da yake shine na farko in ya gino sannan sauran ibadu su biyu baya to sai ya zama shi ya ba tauhidi karfi sosai sosai da gaske wanda in ka ji ana magana ash'ariyawa ka ji an ce masu aqida ta ash'ariyawa to shi ake nufi din abu hasan ash'ari da irin su maturidiyawa ko na dan uwan shi kenan shi al-maturidi din shi ma to su ma waɗannan ganan bangaren na harkar tauhidi sai ya zama nan sun kai ba karfi kwarai a duniya gaba ɗaya an san su wane ne su aka harkar tauhidi kuma su ne masu tauhidi mai kyau na gaskiya su ne da tauhidin da ba su ce ma Allah yana bisa al'ashi zanne ba su ce maka Allah yana da hannu yana da kawa irin namu a'a ba haka bane ba duk irin yanda ya kamata sifofin Allah madaukin sarki ta yanda ga asifanta shi da halitta ta sun yi kokarin wanda za a yi ai haka ne kuma sannan da sifofin da suke wajibai da da, da waɗanda suke korarru ga Allah duka dai haka suka tsara su to waɗannan ne su ne bangaren tauhidi su ne waɗanda suke irin wannan ne to kaga wannan bangaren a wannan gehen kenan sannan kaga akwai wanda suke su kuma jihadai ko masu jihadi kaga su ma wani bangare ne su ma wannan din in tauhidi ya kafu kaga an can lokacin an samu su yin jihadi domin tabbatar da addinin musulunci da tun daga sabai da kamar da muka magana cewa wancan lokaci din kaga akwai wanda ajjar rumai harkar nan ta wacan a jihadi ita ce suka sama gaba suna yin kokari yin ta din sannan kuma bayan wannan kaga sai masu irin koyarwa na harkokin abin da ya shafi shari'a ya za ka san ya za ka yi ibada tun daga alwallaka zuwa sallah azumi da duk abuwa da farilla shi ma wannan wani bangaren ne shi ma har yanzu na kira zuwa ga Allah din shi ma ya shiga cikin layi din na waɗanganan da Allah yake cewa din wanda ya kira zuwa ga addini din babu wani mafi kyawun magana bisa ga wanda ya kira zuwa ga Allah madaukin sarki din ka gani yanzu in ka dauko irin su Imam Maliku Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hanbal kaga suna daga cikin wanda sun ka zama jagorori wajen koyar da ibada wajen koyar da ya za ka san tsarki ya za ka san alwala za ka san sallah da sauransu kaga sannan kuma duk wanda ya biyo shi ma cikin nasun su ma ya koya kaga da shi da su duk kowa ya shiga shi ma ya samu ne to waɗanda ne da su ne duka daga cikin irin wannan bangaren da ga sunan daban-daban wanda kowanne din da yana bibiya irin wannan din da kuma sauran irin ko sufaye su kuma ko irin su imamul junaidu da ake ce mai imamul da'ifa shi aka ce ma shugaban sufaye imamul junaidu al-baghdadi to shi ne kamar irin su kenan su ku harkar abinda a gabansu ya za kai mutum ya wanke zuciya ta bayan dai kana da imani kana aiki na kware to ka zama ba mugun kudiri cikin zuciyarka ga kowa ba hasada cikin zuciyarka ga kowa ba watan wani abu da za ka kulle wanda nan gaba zan kulla ma wani kaza da kaza duk ya zama cikin zuciyarka babu wannan to su kuma abin suka sama gaba kenan su kuma in ka ji an ce su fa to shine tun daga gare su abinda ya gangarwa zuwa ga su shehu tijani duk da ma aikin nasu kenan saboda shine babban jihadi ko can don ita zuciyar da ma in bata yake ba to komai ya lalace kenan to wannan shine duk ko abubuwan da duk bangare bangare dai ga sunan daban-daban waɗanda kowanne daga ciki kai malamai sun ce ko mai kiran sallah ya shiga tun da shi ma ya kiran sallah ai kira ne shi ma zuwa ga alheri ko shi ma ya kiran zuwa ga addini ko shi ma yana ciki shi ma an kace shi ma yana daga cikin waɗanda ya shiga cikin wannan aya din wannan da a dacewa a watan a ba wani mafi girma din wanda watan yake wanda yake kyau mai kyau to sai kuma ayata ce amma wa amila salihan kuma ya aiki na kware wato gar ka zama kai ne mai koyar da alheri amma kuma kai ba kai to an samu matsala shi mana wurin misali kila ka zo kana bada labarin cewa ai zina haramun ce kila wa'azi ma ka kai amma kuma a same kai kana yi to kaga abu ya lalace kai ne mai zuwa bai wada labarin cewa ƙarya haramun ce Allah haramta ta ya ce ya tsine masu yinta amma kuma kana yi shi ma abu ya lalace kai ne mai bada labari kana cewa cin naman mutane yawan mutane kazafi shi ma haramun ne Allah haramta shi ba kyau amma kuma kana yi kai ne mai bada labarin cewa sata haramun ce amma kuma kai ma kana yi kai ne bada labarin cewa shan giya ko duk wani abu mai samaye haramun ne amma kuma kai ma ga sun da abubuwan na haram misali to kaga wannan abu ya lalace kenan to shi yasa ce amma ha bayan kai kiran ba kiran zuwan ga addini da ba to kuma ya zama wa amira salihan ya zama kuma ya aiki na kware din dai mutum bai aiki na kware ba to ya zama abin da aka ce mai hitila wai ma na hitila hitila irin wacce tara ta kwai din nan wanda aka zo maka lanzir a sala gwani an gane ai ka kunna mata wuta kai ko dan aka kunna ta kaga misali yanzu an kunna ta na masallaci kaga sai mu ga haske lahiya lawa ga tanan tana bada haske amma ita kuma tana kona kanta yawwa to shine ne wanda wanda bai aiki da wanda yake yake yake karantawa din to shine ne to kaga muna fata Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu iko da aiki da dukkanin abin da muke karantawa da abin da muke koyarwa to shi yasa kaga amma in mutum zai aiki da abun to ma karshe sai kaga ubangiji madaukin sarki yana yalwata mai ilimin nashi masu yayyawa shi yasa wani hadisi yake cewa man amila bima alima awrathahu Allahu ma lam ya'lam duk wanda yake yin aiki da abin da ya sani to shi kuma Allah zai gada mashi da wani ilimin wanda bai sani ba shi kuma wai ma'ana kullun sai ya zama abin ya ƙara girmama ya ƙara haɓaka na ilimin misali saboda yana aiki da abin da ya sani din wata ayata alƙur'ani kuma take cewa wattaqullaha wa yu'allimukumullahu ku sa tsoron Allah cikin zuciyarku in kun kai haka nan din to shi kuma Allah zai ba ku ilimi mai zurfi haka nan din to shi yasa kaga malamai suke cewa to yana daga cikin abin da zai saka samu ilimi to ka karasa tsoron Allah ciki shi zai sa karatun naka ilimin ka ya daukaka ya tafi shi yasa kaji ina Imam Shafi'i ne lokacin sanda yana karatu ne yana dalibi ma'ana sai yana da yawan mantuwa an faɗa mai karatu sai ya zo ga wani babban malami da ke ce moki'u waki'u sunan shi kenan ya kame kukan cewa shi ga a halin da yake fuskanta yana yawan mantuwa karatu sai ce mai to shi kenan to shi ne ce to shi kuma sai ya ce to yanzu abin da za a in tabbatar da in yi kokari in sa tsoron Allah cikin zuciyata ya ce to ina haka da shi kenan ce to tun da sannan kuma shi kenan ko shi ne to shi yasa kaga in abu zai ta hidin to in dai an sa tsoron Allah din ciki to nan ne za a samu dama ake za su yi don Allah da tsoron Allah din sannan da aiki da abin da aka yi din ba kakka dauka shaidon mutane zaka dauka misali sai sun shaide ka kana aiki da ko ba kai ba ruwanka ba shi bane ba shi shaidon Allah ka so dai ka sani kai shi Allah shi yasa abin da cikin zuciya dai in kai mai tsoron Allah ne ya sani din in kai mai ikhlasi din ne mai yi don Allah shi Allah ya sani har yanzu dai sannan kuma in kana aiki da abin shi Allah ya sani ba sai mutane sun shaide ko ba su shaida ba in dai Allah ya shaida din to abin zai yi amfani din to kaga shi kenan duk wanda dalibai masu karatu babban abin da ya kamata kenan mutum ya riki waɗanga makaman suna daga cikin abin da ka sa karatu ya zurfafa ya haɓaka ya zama kowane lokaci mulki a ce karatu ka ya lalace sai a ce an ƙara ci gaba koyo shi to in an ka samu nan ga abubuwan tsoron Allah aiki da abin da an ka sani da ikhlasi kokari don Allah da abin da za a yi din to ko in duk duniya za su sa ruwa su zarge ka su zage ka su ma menene to wannan dai abin da ya tun da ka riga ka dauke shi to shi ko Allah ya sa abin da zai da kai muna fatan Allah ya ba mu kokarin haka din to shine wada mimman da ila Allah wa amila salihan kuma ya aiki na kware wa qala innani minal muslimina yace kuma ni ina daga cikin waɗanda sun ka mika waya zuwa ga Allah madaukakin sarki watan ya zama dun mun yarda da dun wani hukunci na Allah duk abin da Allah ya yi mun yarda abin da ya bada umarni mun mun bi abin da ya hana kuma mun haru din to wannan shine mika waya zuwa ga Allah kenan in ma wata kaddarori ne Allah ya kawo maka na jarabawoyi ka kaddara haka ne Allah ya kawo saboda ka rungume abun nan da gaske in kana mumini bai yiwuwa Allah ya kyale ka haka nan shi yasa wata ayata ke cewa ahsiban nasu an yi turaku an yaqulu amanna wa hum la nuna su mutane suna zato haka kawai don dai sun yarda da Allah sun miƙa waya sai dai Allah ya kyale su ba jarabawa ai bai yiwuwa wannan sai Allah ya ce sai an jarabe mutane din don na baya ma an jaraba su don haka yanzu kakka dauka in kana mutumin kirki mutumin Allah mai tsoron Allah mai kaza mai kaza wai shi kenan Allah bai jarba ka da abubuwa kala-kala ba a taɓa yin mutumin Allah ba wanda bai samu wannan ɗin ba in ma ka gaba ka samu irin wannan abubuwa to ka zarge ka ko akwai matsala ba in dai haɓa ka ta haɗuwa da jarabawa irin waɗannan ɗin ba shi Allah subhanallah wato in Allah yana son ka matsalar da yake bayarwa shi ne wani lokaci ka in ka ji kana son wani irin wannan ɗin in ka same su mai yawa da yawa ya wuce hankali to Allah sai ya kyale ka shi kuma sai kawai ya sawo abin da zama matsala tsakanin karkai da shiya don ɗaya kurabu saboda kai Allah so ya kai zama shi kaɗai kaka so an gane ba wani ba to irin waɗannan abubuwan to shi Allah bai so ya zama kaɗai yana son kana so wani kako ina to saboda haka to siyasa siya zama in kana mutunan Allah dole sai Allah ya jarabe ka ga abubuwa na bacin rai wancan ayi kaza to annabawa sun sha balle ba sha ba ba abin da ba shaɗin ba an yi masu abubuwa barkatai da kaza da kaza da sharruka kala-kala menene duk saboda wai da jarabawa ce Allah ya karfi din to ga ka dauka yanzu in ka zama irin wanga aya din ka shiga ciki ka yi kira zuwa ga addinin kuma ka yi aikin mai kyau kuma ka ce son ka kai ka zanna lahiya hankali kwance cikin natsuwa babu wata tsangawa ba wani abu a'a in ka saka nan to akwai matsala kuma to muna fatan Allah ya kiyaye mana kuma Allah ya ba mu in zai mana jarabawa mana mai sauki kuma ya ba mu ikon cinta don a fara manzo Allah sallama yau mun karatun dun mun lalata da shi ko karatun bai gudu ba kuku wani karatun mai yawa to saboda haka insha Allah sai dai mun dawo gobe za mu yi karatun insha Allah mai dan gudu muna fatan Allah mana jagora Allah kuma duk inda muka yi daidai muna fatan Allah ya karba mana kurakuranmu kuma Allah ya gafarta mana Allah ya fahimta da mu daidai mai kun gyarawa don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah dukkanin akhirin da cikin wannan wata muna roƙon Allah ya karba mana dukkanin ibadun da muke gudanarwa Allah ya karba mana alkhairin da cikin Allah ya bamu dukkanin ibadun da muke gudanarwa muna fatan Allah ya karba mana masu neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka Allah ya san bukatar kowa Allah ya biya mu da kowa bukatun na alkhairi masu neman addu'a ga marasa lafiyar su na gida da asibiti Allah ba su lafiya mu kuma Allah kara mana lafiyar masu neman addu'a ga kasuwancin su muna masu addu'a Allah ya musu jagora cikin kasuwancin nasu ya sanya musu albarka a ciki da sauran mutane mu manoman mu da yan kasuwa mu da sana'o'in hannu da ma'aikatan gwamnati da dalibai masu karatu duka muna addu'a Allah ya amfana da kowa da abin da yake duniya da lahira don alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marigaya mu kuma Allah ya gafarta musu masu neman addu'a ga marigaya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya samu cika da imani اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اكوي وانا ابو نشي طيب سينا
وتبعوا الله تكاو لتكاو لتنا لما الدعاء نعم شكرا تعالى لله الله سامنا شيء ان شاء الله